الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magarba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna sha hudu ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana 1444 wanda ya daidai da biyar ga watan biyu na shekara 2023 miladiya ci gaba da karatun a cikin wannan littafi mai albarka littafi na risalata abi zaid bin qirawani littafi da ya kunshi fikihu na mazhabar imam malik dukkan hukunce-hukunce da suka shafi dokoki na shari'a ta musulunci amma a bisa tafarkin mazhabar imam malik bin anas allah kara masa yarda wancan sati mun tsaya a babi ƙarshen babi na hudu a yau za mu tashi babi na biyar shine babun fil musul babi da yake bayani akan wanka na ibada ba wanka na sanyi ba na jin daɗi ba a wanka na ibada wanda idan ba yi shi ba matuƙar hukunansa sun kama kuma ba yi ba to in an yi ibada wannan ibada ta tashi haba an mansura mana ta tashi a cutar babu wannan kuma hukuncin ya shafi maza da mata ga baki daya babu ya fara malake cewa amma duhuru وهو من الجنابة ومن الحيد والنفاس سواء yace amma kaga wanka shine addu'u am shari'ance ana yin wanka saboda janaba idan ta samu mutum namiji ko mace to wajibi ne sai yayi wanka kafin ya ibada darasi a to yau ana tunatar da mu darasin mu na tara kenan ko insha Allah wancan shine na takwas wannan na tara to kenan na tara ne a wannan babi na fil musli yace to wanka a musulunci in ma ya zama na jaraba ne ma'ana sanadiyar jaraba wannan jaraba kuma tana samun namiji ko mace a duk lokacin da jaraba ta samu mutum to wajibi ne sai ya yi wanka saboda ya ci gaba da ibadarsa matuƙar kuma bai wanka ba to wannan ibadar ba ta kuma wannan wanka da niyyar ibada ne saboda haka kuma shari'a ta ajiye ka'idar da wanda ake yi ruwa ne gare ake yi ba su so da samu ba dan mutum ya yi wanka da su so da samu to hakika ya yi a banza ya asara wannan wanka bai ba ma'ana wanka ne na mutum ya yi wankan jin daɗi da wajen wankan jin sanyi amma shi na ibada da ruwa ake saka musamman haka kenan daga cikin sabubban da suke sababa a wanka akwai jaraba jaraba nan kuma kashi biyu ce akwai ta farko fitar mani ta kowane haraji ma'ana abin da zai rubuta a ce idan mani ya fito mutum ta hanya ma'ana ta jin daɗi wanda aka saba na al'ada a barci ne ko a farke ne da jima'i ne ko wani sako tunani da sauransu to wankan janaba ya kama mutum wannan shi ne nau'in na farko kenan duk lokacin da mun yi to da mutum to saboda haka sai yayi wanka ba ruwan wani bangaren da ya fito da mutum yana farke ne ko yana barci ne ko ina ne da sauransu kesimi na biyu shi ne kuma ma'ana haduwar kashi a guda biyu a lokacin da izar ta kalfi ta dani kamar da kuma ba sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da ta kashi a biyu suka haɗu to wanka ya wajen ba sawa'un an yi inzali an fitar da bani ko ba fitar ba to dole wajibi ne sai ayi waka kada mutum ya zance iyalansa ba tare da kai ya fito ba sai ta ake shi da sai wanka ba wanka ya wuce ba saboda haka wani hayi wa min alhayi na biyu daga cikin abin da yake wace da wanka shine kuma ɗorewar shi al'ada ma'anin haila yayin da mace jinin al'ada ya ɗauke mata to wajibi ne sai ta yi wanka ta ɗauki ci gaba da ibada na uku wani nifas da kuma shi ne na uku sababi na uku shi ne ɗaukewar jinin biki yayin da mace jinin biki ya ɗauke mata to wajibi ne sai ta yi wanka kafin ta ci gaba da ibada saboda haka ma da ce sabawa wannan kuma wanka da ake yi da na jaraba da na ɗaukewar al'ada da na jirgin haila da na biki sawa'u iri iri ne suke matsayin su ɗaya kowanne iri ɗaya ne kuma kowanne cin rashin suka sai saboda haka idan ɗaya daga cikin sabuwan ne ba ruwa ya wanka ba to mutum yana jaraba idan mutum kuma yana jaraba ya ibada kuma da ibada saboda haka wani ibada malin ce to in yi tasarar mutaka mutakaddin adam musuli dukan wudu'i alza to shi wannan wanka na ibada shi ma kashi biyu akwai wankan da ake yi da alwala akwai kuma wankan da babu alwala to kuma kowanne aka yi yayi kowanne daga cikinsu ya halatta kowanne ya tabbata kowane ya ta biyar shi ne ma da yamar da ya ce ba in yi ta sarar nuna na idan mai wanka sai ta kai ta alal kusuri nuna nuna ma'ana yi wankan sallah ba tare da ya yi a wanka ba a ji za to wanka ya yi saboda haka wanka ya yi amma wa abdan lahu amma abin da ya fi an yatawadda bayan an yadda a masar manuwar shi saboda haka mutum ya yi alwala bayan mutum ya yi zargi ya yi alwala sa'ad kuma sai ci gaba da wani jikin shi mana ya ci gaba da wata shi ne shi wa afdal abin da yake da mu a gare shi an yatawadda mutum ya yi alwala ba da an yadda a masar manuwar shi bayan mutum ya fara wanke abin da yake da masa na kazanta kenan idan mutum ya zo wanka wani su kowace to wajibi na farko sai ya tsari ya wanke abin da yake da wasu na da kasar da ke bayan ya wanke an sa da wani sai ya da wata idan kuma an zo wajen tsarkin nan kenan wa mutum zai tsarki sa'annan ba a dubiya hannu a cikin makare a abin da yake sunna karantarwa ta mutane sallallahu alaihi wasallama shi ne mutum ya karkata makari ya zuba ruwa ya wanke har so ɗan kuma adam zai yi buda ne to ya zuba ba ya yi amma jirar kan da mutum ya tsoma hannunsa a cikin makari kai ko ba wankan jaraba ne ba ko ba jaraba ta kama zuba ko duki ko duki ko na ɗauka al'ada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu idan mutum ya tashi daga barci ma'ana mutum ya farka ya tashi zai yi awala musamman haka mazalar ta kanta mutum ya ɗaukar hannun makai har sai ya wanke da uku sa na idan mutum ya tashi mun ba da ke mutum ya fara hannun sa sau to shi ne ke a nan an yabda bai kasar ba da fansu mutum ya fara wanke abin da ya gabansa a wuce sani ko jikinsa yana da kara daga kasan sun ma yadda wata hudu a kara to sannan sai mutum ya alwala irin alwala ta sallah fa in sha'a ga salar jilaihi yanzu a nan bayan mutum ya yi arwalla arwalla da wadda aka sani complain irin ta sallah to a nan an ba mutum dama fa in sha'a ga salar jilaihi bayan mutum ya wanke ko'ina ya shafi kai ya medo yanzu biya masa saura kafafuwa to a nan mutum yana da zaɓi biyu in ya ga dama zai iya wanke kafar kenan ya cika arwallarsa in ya gara ma komi sai bar kafar yanzu ya ci gaba da wanka saboda haka kuma sai ya zo ƙarshen wanka sai ya hada da kafar sai wanke a yanzu lokacin kenan kaga yanzu ya yi bugu biyu da kuma sanda guda wa in sha'a a harahuma ya ce idan mutum ya so kuma sai jirkinta su ila akhir gusulihi har zuwa ƙarshen wankansa summa ya ga misuli ya dai summa ya ga misuli ya dai bil ina'i yanzu to idan mutum ya gama arwala da mun can kafin yayi ya karkata ya wanke kuma yanzu ya arwala yana tsaf to sai mutum ya durmiya hannunsa fil ina'i a cikin makayin mana makayin na wanka ta yi bokici ne ta yi bukuru ne ko an masaki ne da daidai sauransu wayar fa'uhuma ghaira qabidi bihi ma shay'an bayan mutum ya gama arwala ya sai mutum ya dirmiya hannunsa a cikin ruwan duka biyu bayan ya dirmiya a cikin ruwan duka biyu sai ya ɗauke wayar fa'uhuma sai ya ɗago da waɗannan hannaye ghaira qabidi bihi ma shay'an ba tare da ya ɗauko komai ko tsoma sai yanda ya tsoma su kuma haka sai ya fitar da su shi ne ce ghaira ƙabidu bihi ma shir ba tare da ya ɗauko mi ba wa yi hallilu bihi ma usu da sha'ar rasi to a nan fa sai mutum ya tsantsefe gashin kansa ma'ana mutum sai ɗauki wannan hannun sai murza kansa ga baki da yana cuɗan ya yana son ya tsotse har a cikin gashin wannan ita ce sunna karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ثم يغلب بهما الماء على رأسه ثلاث غرفات me hikima mutum ya tsoma hannunsa kafin ya fara wanka sai ya tutuɗa kansa ma'ana hikima anan kamar mutum ya jika kan ne lokacin da mutum zai sanya hannunsa ya kwaso ruwa cikin hannu biyu ya zuba a kai to yanzu ruwan ba zai dare ba a'a yanzu ruwan sai ya ratsa kan nashi gaba ki sai ya ji daɗin wankewa fa ya halilu bihi ma usulu sha'rihi sai mutum ya tsatsefe asalin gashinsa summa ya karbu bihi malma'a ala rasi salasa garfati to yanzu bayan mutum ya tsoma hannunsa ya murza kansa ga baki daya yanzu kanshi shi kanshi ya shirya zai ɗan ruwa musamman ma ga mata kaga masu rike suna da gashi mai yawa to wannan sawa su cuttuɗa'i sai sanya yanzu idan aka zuba ruwa to ruwa ba zai wannan ba ba zai watsa ba shi ne a lokacin sai mutum ya ɗauko ruwa ya kasa hannunsa guda biyu sai ciko da ruwa sai zuba a kansa kuma sai wanke gasilan lahu bihinna yana mai wankewa yana cudanyawa wa taf'al zalika almar'atu to haka yadda namiji ya aikata haka ma mace ta aikata wannan kambatayin kuma so uku zai ma'ana sai mutum ya ɗaukar mutum ruwa na ɗaya ya zuba ya cuɗa ya cuɗa ya cuɗa kan gabaki ɗaya in an ce kan gabaki ɗaya ba ana nufin ba wajen gashi kare ba a'a duka ko'ina ma'ana asalin kan gabaki ɗaya har wuya har haɓa har ko'ina sa'an nan mutum ya sake kwasuwa ya zuba ya cuɗa da bayan haka mutum ya sake kawo har sau uku yana cika hannunsa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cika hannu yake haka sai ya ciko hannun sai ya zuba wata fa'al zalika mara to yadda muka karantar da namiji haka ita ma mace za ta aikata wata da gaf sha'ara ra'asiha amma mi zata dinga daddaba gashin kan nata domin ruwa ya shiga ko'ina mana musamman in tana da kitso kenan sai ta daddaba ruwa don ya shiga da ko'ina bayan ta zuba ruwan ta murza tana daddaba kenan ko'ina ruwa ya ratsa kada ya kasance wani guri ya samu ruwa wani guri bai samu ruwa ba walaisa alaiya hannu ikasiha amma shari'a ba ta ce ba dole sai mace ta kunce kitsanta kafin ta yi wanka matakar kitsan na halal ne kitso ne gashi da gashi ba tare da an masa ba a tacimin mana an mashi kari da wani abu ba ko an sa masa gashin doki ko kuma an sa masa goba mana wani gashin doki wannan mashi da ake sanya saboda haka a'a gashi da gashi kenan ita wanda mashin da mota roba ce ko kuma kitsar roba kaga bai barin ruwa ya shiga kenan wasu ɗabi'u ne damu duka na arna kenan saboda haka bai halatta da ya musulma ta yi sun mayu fiyudul ma'u ala shiƙi hil'ayman yanzu mutum bayan ya yi haka sai ɗoko ruwa sai kwara a ɓangaren gefensa na dama ɓangaren jikinsa na dama mana sai kwara ruwa sai wanke bangaren dama sun ma'ala shikil aisan bayan ya wanke dama daga sama har ƙasa yanzu kuma sai ya ɗau bangaren hagu sai wanke wa ya ta dallaku biya daihi bi isir sabilma a nan mutum sai cutuɗa hannayensa shi ne wa ya ta dallaku biya daihi sai cutuɗa da hannayensa bai iso da sabul ma ƙarshen kowace zuba ruwa ya yi to sai ya cuɗanya ba ko mutum haka zai zuba ruwa ba ya bari ba a ko kwanar zuwa kuma ka cuɗa ba bai yi ba kenan sai mutum ya cuɗanya hatta ya umma jasaduhu to haka mutum zai zai dinga yana zubawa yana cuɗanyawa har sai ya gama jikinsa ga baki ɗaya wa ma shakka an yakuna al-ma'u akhaza an ya kuna maru a hazu min jasadihi a wada hubin mai yanzu kuma ta inda mutum ya kasance yana kokonto hanya kwa nan ruwa ya taba ko bai taba ba an ya wani gurin ruwa ya same shi shi ne wa ma shakka duk abinda mutum yake shakku an ya kuna ma a hazu min jasadihi mana ke kokonton cewa ruwa ya shiga gurin ko bai shiga ba ya taba gurin ko bai taba ya wanke ko bai wanke ba a wada hubin ma'i to a yanzu shari'a ta sake baka dama ka sake kwaso ruwa ka sake wanke gudun da kake kokonto bil ma'i da ruwa wada lakahu bi yadihi sai mutum ya cuda shi da hannunsa hatta yu'iba jami'a jasadi har sai mutum ya gama dukkan jikinsa haka mutum zai dinga bin jikin nan kowane bangare bangare yana wankiya da kyau domin kada mutum ya bar lama'a idan mutum ya bar lamar-lamar na tana kai ga mutum ta ɓata masa wankansa kamar yadda mutum ya yi sallah da lama to saboda haka kaga sai ya sake sai ya dawo ya wanke gurin ya sake wal mutabi'u umqa surratihi wa tahta halqihi to har yanzu a wajen wannan wanka ana so mutum ya bibi umqa surratihi mana zurfin cibiyarsa ma'ana mutum ya wanke cibe shi da kyau hain ma tana da ɗan zurfi to saboda haka mutum ya sa ruwa ya wanke kada mutum ya yi sama-sama idan ka yi sama-sama kenan kaga a nan mai ciki ruwa bai taba ciki ba kamar mutum ya bar lama'a ne to saboda haka sai mutum ya sa ruwa sosai a cibi wajen cibiyarsa domin ya tabbatar ko ina ruwa ya tabu ko ina ruwa ya taba saboda haka babu zancen cewa mutum ya bar wata lama'a wata hata halikihi haka nan kuma da bayan makogaron mutum ƙarƙashin makogoro shi ne mutum shi ma tabbas ya sa ya cuɗanya makogaronsa ba na ya cuɗanya wuyarsa cikin wuyarsa kada mutum ya cuɗanya bayan kaɗai ya bar wuya ba a har cikin sai mutum ya cuɗanya wa yi hallilu sha'ara lihiyatihi sa'an nan kuma mutum a nan wajen wanka sai mutum ya tsantsefe gashin gemunsa wannan gashin gemun komin yawansa amma a wajen arwalla aka ce mutum kawai ya rubuce da ta gurin amma a wajen wanka to wajibi ne sai an zai tsefe shi ko ina ruwa ya taba ko yawan gashin gero wa yukhallilu sha'ra lihiyatihi wa tahta janahihi haka kuma mutum zai cuɗanya duk abin da yake ƙarƙashin hammatarsa ma na ƙarƙashin hannayensa shine shana ba na ƙarƙashin hannaye shi ne ake cima shana ma na mutum ya tabbatar ko ina ya sanya cuɗanya kuma wannan da ɗaya ne duka da maza da mata haka kowa zai wa baina aliyataihi haka kuma mutum zai cuɗanya abin da ke tsakanin ma'ana tubafarinsa su ne aliyataihi ko ina sai tabbatar da ya sa ruwa ruwa ya taba ko ina kan da ya kasance wani guri yana da naɗaɗaɗe ko ma'ana mutum ya zuba ruwa ruwa bai taba wani guri ba da ruwa bai taba wani guri mutum ya farlama shi ne cewa bai na aliyataihi da kuma tsakanin tafafurinsa wa rufuraihi haka nan kuma da gwiwar hannunsa ma'ana wajen gwiwar hannu shi ma nan mutum ya tabbatar da ya murza ruwa ya taba ko ina wa tahata rukubataihi haka nan kuma da ƙarƙashin guyoyi mutum kada mutum ya yi wanka bai wanke ƙarƙashin guyoyi ba ta yi kuma mutum ya bar wani wuri ruwa bai taba ba to kaga mutum ya yi wanka amma wanka bai yi ba saboda ni ya bar lama shi ne wata ta rukubatai wa a sa filar rijilaihi haka nan kuma mutum zai wanke har ƙarƙashin kafafuwarsa ya ƙarwanke har ƙarƙashin kafafuwa musamman ma mutumin da yake da kaushi ko yake da kwaso da sauransu kenan dole ya ba abin a hankali ya tabbatar ko ina ba ya taba wa yukhallilu asabi yadayhi haka nan mutum zai bi wa yukhallilu asabi yadayhi mutum zai tsatsefe yatsun hannayensa mana yatsun hannaye mutum zai tsatsefe su wa yaghsilu rijlaihi sa'annan mutum ya wanke kafafuwarsa akhir zalika ƙarshen wannan kenan bayan ka cuɗanya wannan yanzu kuma ka zo ƙarshen wanka sai ka haɗa kenan wankin kafa sai zama ya zama ka bugi zomo wannan ka jefi zomo biyu da dutse ɗaya ma'ana kenan ne ka haɗa da wankin kafa na arwalla da kuma wankin kafa na wanka kenan shi kenan wanka ya yi ya ce zalika ya jima'u zalika wa ya gasu da jirai akhir zalika saboda haka mutum zai wanke kafafunsa ƙarshen haka ya jima'u zalika fi mahafihima mutum zai haɗa a cikinsu zai mana zai tara su litamami gusulihi domin ya cika wankansa wa litamami wudu'ihi domin kuma cika arwallarsa wanki ɗaya ne amma ya cika ma mutum arwalla kuma ya cika ma mutum wankansa in kana a hara gasar kuma idan mutum ya kasance ya jirkinta wanke wasu ba tare da ya rarraba ba wa ya hasaru an ya masa zakarhu amma ana jan hankali ana tunatarwa ana faɗakarwa shine wai hazar ana jan kunne mutum ya kiyaye an ya masa zakarhu kada mutum a wajen wanke-wanke mutum ya taɓa gabansa fita da likihi bi baɗin kafai a lokacin yake cutuɗin cikinsa da cikin hannayensa fa in fa'ala zalika idan har mutum ya aikata haka faƙad au aɓaɗin rahu haƙiƙa ya cika wankansa a adalin du'a waƙad au aɓaɗin hura haƙiƙa ya gama cika a wanka to a adalin du'a sai ya sake a wallah kenan idan a wajen cuɗe-cuɗe ka taɓa gabanka to yanzu mi wanka ya yi to amma kuma yanzu idan zaka yi ibada sai ka sake a wallah wa in masahu bi fiftida'ihi fiftida'i gusulihi yanzu idan ko mutum ya shafi gaban nasa ne a farkon wanka wa ba da an ga salama wadi alwudu minhu bayan ko mutum ya wanke guraren arwallansa falyumirra ba da zalika biye da yi to sai mutum ya shuɗa yabi wannan guri da wannan lema ta sauran ruwa da ke hannunsa shi ne mirra mana mutum ya shuɗar da hannunsa ba da zalika bayan haka biye da yi da hannayensa alamun mawaji alwudu a bisa guraren arwallah inda ruwa bai taba ba bilma'i sai mutum ya bi guraren da ruwa alama yan bagi min zalika a bisa yadda ya dace dai ba sai an faɗa ma mutum ba duk mai hankali ya dace ya sanya ga wannan yadda zai yi ibada nan ta karɓu kuma in yi haka kuma ibada ba ta cika ba kuma shi ne falamur ba da zalika falamur ba da zalika bai dai alama wajen rudo bilma'i da ruwa alama yan bagi min zalika a bisa abin da ya dace daga wannan wa yanwihi amma kuma mutum zai yi niyya ta wanke waɗannan gurare to saboda haka idan mutum ya wanke to shi kenan sai ka je ka yi ibada ba tare da sai ka sake jaddada wata arwala ba amma matukar mutum ya taɓa wani abu to anan kuma shi kenan sai ya sake arwala wanka yana na amma kuma arwala sai ya sake ta to wani lokaci kafa da a taɓa wannan in gara a ce mutum ya yi wannan bako to alhamdulillah wannan shine karshen wannan babi na wanka da yadda ake yin sa sai babi na shidda shi kuma babu fi mallam ya ji dilma'a wasu fatar ta yamma shi kuma wannan babi zai mana bayani game da mutumin da bai samu ruwa ba da kuma siffar yadda ake taimama tunda an yi bayani a wannan an yi bayanin wanka to yanzu kuma duka waɗannan kuma shari'a ne kuma dole sai an yi su kafin a yi ibada to yanzu sai waɗannan abuwa sun samu mutum kuma babu ruwa musamman ala misali mutum yana cikin daji sahara to kuma ya zai shi kenan yanzu ibadar za a fasa ko kuma akwai wani hali da za a yi kenan kaga shi yasa malam sai ka bar kenan abin daki daki
mutum wanka ya kama shi mutum kuma ce babu ruwa to biya kamata to shi ne babu da ya biyo shi ne babu na shida shi ne zai mana babu bayani a kan sufuri da ake yi taimama kenan ita taimama ita take yin rabbala san wanka ko kuma arwala kenan idan babu ruwan da za a yi arwala ko babu ruwan da za a yi wanka to saboda haka idan aka yi taimama sai taimama sun halatta ma mutum sai yi ibada amma wannan ba ya nuna ba alim sani ina da janaba sai kasance babu ruwa don su kuma ga lokacin sallah yi shari'a sai ta halatta mu yi taimama sai dai taimama na kuma kasa da yi taimama da yi sallah to kuma shi wannan taimama ta ta yi a tana nan ita wannan taimama ta halatta maka domin ibada don kar ka bar ibada da ta lokaci kaga wannan kuma shi ne ƙara ƙarfafa mana cewa haƙiƙa yin ibada a lokaci ba karamin alheri ba ne ba mutum ya jirkin da ibada ba karamin laifi ba ne ba in haka da a ce saboda ruwa babu ruwa amma ba za a ce mutum ya jira hannun sabuwa ba a ce a'a aka mishi masallin abin da zai ba ta kuma na bayan da mahimmanci saboda haka kenan za a yi mana bayani mutumin da bai samu ruwa ba ya kamata yi kuma su ba to babu sai fara cewa a tsayen hudu ya shi kuli adamu limani da farko dai ka sani ko ki sani ya uwa ita ce mama ana yin da ne da adamu limani saboda rashin ruwa rashin ruwa yake wajen ka yin ke mama rashin ruwa yake halatta a yi ke mama a yi ibada kenan ba a bar ibada saboda rashin ruwa ko ba a bar ka karfi da lokacin da saboda rashin ruwa li'adam ma'a fi safari shine yace saboda rashin ruwa a wajen bulaguro iza ya isa amma idan mutum ya ɗebe tsammanin an ya ji da hufi lokaci cewa kai mutum yana tafiya cikin sahara babu ruwa to ya gani a bari in jirkinta ba mamaki zan samu mutum ya yi ta cin tafiya ya ta alamar da ba zai samu ruwa ba to kuma lokaci zai fice to saboda haka mutum bai kamata bai bar wannan lokaci ya fice ba to shine sai mutum ya buga ƙasa yayi wannan taimama wa qad yashibu ma wujudihi to wannan kun ji fuska guda ana yin taimama ne saboda rashin ruwa rashin ruwan nan a daji ne ko a gida ma ba mamaki wata a gari sai a waye gari babu ruwan gaba ke da saboda haka kuma mutane duk wanda suke da shi ba a san lokacin za a dawo ruwa da ruwa ba kenan mutum katuhun wanda za a dinga dan sha ne in aka ce za a bulbule a yi ta wanka a yi ta arwala kenan sai a tashi kuma sai a hallaka
ko kuma a'a mutumin da yake daji yana da ruwan gashi ruwan amma ruwan in ya ce zai dinga arwala da shi to ƙarshe ruwan zai ƙare kuma ya hallaka to kaga kenan shine ce wa qad yajibu ma wujudul ma anan to mutum ba zai ɗauki ya yi garaje mai gangance ca ai to tun da ibada ce kawai mutum ya mulmule ruwansa in kai haka to ka halakar da kanka shi kuma Allah da kanshi gaba ki ɗaya ta wala tulqu bi aydikum ila tahalluka kada ku kai ga kawunan ku wajen halaka kenan saboda haka bai kamata mutum ya kai ga kansa wajen halaka kenan ala misali ga ruwanka ɗan gaɗan da dai kana ɗan kurɓa-kurɓa har ka samu ka tsallake wannan matsala to ka samu ruwa to ya halatta ga ruwan sai ka dinga kurɓar da shi ko da alal misali ruwan ya kai tano to amma an kwace za ku yi amfani da shi to zai ƙare ku kuma ku san fitar ku daga wannan hallaka ba to a nan sai a ce a'a babu zancen arwallah kowa ya lokacin sallah kowa ya taimaka in kuma jami'i ne za a yi gabaki daya a lokaci guda sai a yi taimama a tashi a yi sallar farko sa'ana a sake muku wata taimama a yi sallah ta biyu shi ke na watsa kowa sallame shi ruwa kuma sai a kuma ana aunawa sai ana kukurba ban mutane har a samu a tsallake kaga in babu shi ba za a yi abincin ba kuma in babu shi kaga in ba sha ba za a hallaka to dai dole kenan yanzu sai a gida shi zai zama kamar magani kenan kowa a dinga kowa a dinga bashi da yana daidai dai da bi la yusbinu wa la yugni min ju'i eh la yusbinu wa la yugni min ju'i yawa shi ne bai zai fusa ka hallaka ba amma kuma kai kuma ba ku shi ba to saboda haka to ya halatta to shine mala yake so ya mana bayani ana ce wa qad yajibu ma'a wujudi ana yin timama tare da samuwar ruwa ga ruwan kuma a yi taimama kuma taimamar ta yi wani lokaci ne ce izalam ya kadir alamas yi fi safari sharaɗi na farko dalili na farko idan mutum bai iya taɓa ruwa a cikin bulago au hadari ko a gida makai limarajin saboda wata rashin lafiya mani'in wadda take hanawa aw maradin ko kuma rashin lafiya ya kadiru ala masihi aw maridin ko mara lafiya na farko bari kafin wannan ba ma'ana ga ruwa amma wadatacce amma mutum bai zai iya taba shi ba shi in ya taba ruwan to illa ce musamman yanzu a sahara masu tafiya cikin sahara da sanyi ana iya taba ruwa ai taɓa ruwa kun ga haɗari ne a wannan garin ƙarshe ma ba mamaki mutum ya san kare don duk sanyin ma gaba ke da ina fata mafita ga ruwa waya wadata amma min aka taɓa ruwan kuma matsala ce duk wanda ya sa ma cikin shi ruwa to ya ja ma kansa allaka to saboda haka sai a ajiye ruwan a gefe guda sai a ci gaba da taimaka ana ibada kaga anan shine ce izalama kadir ala masifi safari idan ga ruwan mutum amma bai iya taba shi au hadan kai ko a gida ma mutum yake da wata rashin lafiya idan ya sa ruwa a jikin nashi to bala'i ya faru to saboda haka a nan min sai a kama shi sai dinga taimama yana sallar shi na ibadarsa shi ne ke limaradin mani a nan saboda wata rashin lafiya da au maridin ya kadiru alamasi ko kuma a'a marar lafiya ne to sai iya taɓa ruwan amma wala ya ji da mani na wini hu iyahu amma shi kuma bai samu wanda zai kawo shi babba akwai ruwan a garin ko akwai ruwan a cikin gida amma mara lafiya da wanda bai iya tashi sai an motsa bai iya motsa ma ko bi sai an juya amma inda za a kawo a yi mishi arwallan su ba sai yi ibada shi to an tafi an bar shi ba kowa to kuma ga lokacin sallah ya yi to a nan kun ga shari'a kudi wa sauƙi na shari'a sai aka ba shi dama kawai yake mai shi kenan sai ya sallah kuma sallar a nan ba sai ya tashi ba ima'an zai ta kawai sai sallar shi da kwatamce mana da nune shi wa ga zalika musafiru ya karbu minhu ma wa yamna'uhu minhu khawfin min al-lusus aw ba. an ji wannan to sai kuma ga gaba ta biyu wa ga zalika musafiru matafi mai bulaguro ya karbu minhu ma yashi ya zo kusa da ruwa bai da ruwa amma ya san zai samu ruwa a nan gaba kuma zai samu ruwa kafin lokacin sallar ya wuce shi kenan sai ci gaba da tafiya yanzu ya zo wajen shan ruwan wajen ɗaukar ruwan ga shi ga ruwan da ya gangara to wajen ruwan zai ce to amma kuma akwai matsala shi ne ya muna'uhu wa ya ƙarfo minu ma ga shi ya zo kusa da ruwa wa ya muna'uhu minu hankul lusus amma wata ɗan sarƙaƙi ya ce can da ya gangara ya shiga 'yan fashi ne guri na sarƙaƙi ne na 'yan fashi ya kai kansa da hallaka dole kuma ba inda zai yi je ruwan da siya ta gurin da ya je kuma su hallaka shi ina wata fahimta ga samu ga goshi ga samu ga kwanan yunwa ga ruwa yana gani amma in ya ce zai gangara ya je to shi kenan ya zama nama mana ai bashi zasu hallaka shi to shi kenan shari'a ta ce a'a me yayi zafi ita ma maka kai sallah shine khawfun lusus mana khawfun lusus tsoron barayi yan bashi sune lusus ausu ba ko kuma a'a ba 'yan fashi bane ba amma namun daji ne ga ruwa can yana tsirkaya shi amma gangaren duka garken zakoki ne da su damusa ko kuma su kuraye da yaje to shi ma shi kenan sun gaba da shi to aka ce a'a shi ma kada ya ce kawai shi ma ya yi taimama ya yi sallah ashe kuga kunga wannan duka yana daga cikin mutum ga ruwa amma kuma ga wata lalura ta hana taɓa ruwa to shari'a ta halatta sai mutum ya taimama wa iza aiƙadal musafiru bi wujudil ma'i fil waqti akhar ila akhiri yanzu mutum ne yake cikin bulaguro aiƙadal musafiru yake cin bulaguro yanzu babu ruwa kuma yana so yi sallah amma yake da tabbas ita idan da zai yi tafiya ta nan kilo ɗaya ko biyu zai iya samun ruwa tabbas ya tabbatar akwai ruwa ko akwai rijiya shi ne malaci wai za a yi ƙanar musafir rushe dulma idan mai bulaguro ya sami yaƙinin cewa zai samu ruwa fil wakati a lokaci akhar ila akhirhi to na shari'a ta baka dama sai ka kirkita sallar har zuwa ƙarshe mana ba za ka yi ta a farko ba sai ka kirkita ta har ƙarshen ta domin har ka samu ruwan sai ka yi ku ga sauki ne na shari'a wa in ya isa minhu tayammamu fi awwali idan kuma mutum ya ɗebe tsammani tikka shi yanzu bai san ma ina zai samu ruwa amma gashi da a kundin shi lashi ta yi ya samu ruwa a kusa ta yi sai ya yi nisa ƙarshe kuma kafin ma ya je lokacin sallar ya fice to shi ne ake bayani nan wa in ya isa minuhu idan mutum ya ɗaya tsammanin cewa kai ba zai samu ruwa a lokaci ba ta yammama fi awwali to ko kai tema da lokacin sallah yayi ita yammama a farkon lokaci kai sallar ka ko ka ci gaba da harkar ka ci gaba da bulaguranka wa in lam yakun indahu minhu ilmun tayammam bi wasadi idan kuma mutum a'a shi dai yanzu dai kawai gashi dai gashi ga Allah warawa hannun mata bai sani ba ya samu ruwa a gaba ko bai zai samu ba ya samu a kusa ko sai a nesa ya samu kafin lokacin sallar ya fita a'a ko sai lokacin sallar ya fita kuna fahimta shi ne ce wa illam yakun indahu minhu ilmu idan bai da sani ta yamma mafi wasaɗi to yanzu abinda zai kalima shari'a sai ta bashi dama yanzu sai bari sai da yamama a tsakiyar lokacin sai bari ba sai a farko ba kuma ba sai bari a ƙarshe ba kenan khairu umur a wasada sai a tsakiyar lokacin sai taimama shi ne cewa illam yakun inda minu ilmun ta yamma mafi wasaɗi sai taimama a tsakiyar lokaci wa kazalika idza khafa alla yudrika al-ma'a fil waqti haka kuma idan mutum yana jin tsoron cewa ba zai samu ruwa a lokaci ba waraja an yudrikuhu amma kuma yana fata shi dai samu amma yana tsoron cewa ba zai samu ba amma kuma shi dai na burin yana fatan cewa kai tabbas ba ba ma ke samu to saboda haka shi ma kawai ka yi taimama a tsakiyar lokaci sai ka huta ma kanka kai kai sallar ka shikenan wa man tayammama min haula'i summa asabal ma'a fil waqti ba'da an salla to yanzu mutum ne yayi taimama daga waɗannan abubuwa da muka ambata shine wa man taimama min haula'i mutum yayi taimama daga waɗannan abubuwa da muka ambata summa asabal ma'a yanzu kawai yana tsammanin ba zai samu ruwa ba a kusa yanzu bayan ya yi taimama ya yi sallah yanzu kawai da ya ɗan tafiya kaɗan kawai sai samu ruwa kuma albashi a lokaci ya ce su ma a sabon ma a lokaci sa'adun sai samu ruwa a lokacin ba a da an sallah shi kuma ba har ya yi sallah har ya yi taimama ya yi sallah shi saboda tsammanin ba zai samu ruwa ba to ya hukunci ne to ga shi malam zai shiro mana hukuncin na farko ce fa ammal maridu amma kaga mara lafiya allazi lam yajid man yunawilahu man yunawiluhu iyahu mara lafiyan da yake mama domin dam bai samu wanda zai kawo mishi ruwa ba amma da za a kawo mishi ruwan to zai iya wallahi ce mama to yanzu rishin wanda zai kawo mishi ne shi kuma yana gani ko da haka ya bar lokaci ya fice ce a kawai gara ya yi alƙwannan ya yi taimama kawai shi kenan sai ya taimama sai ya sallah shi ne ce fa'ammal mari da allazi ya shi dumani wa namilu marar lafiya wanda allazi lam ya shi dumani wa namilu wanda bai samu wanda zai kawo mishi ba iyahu gare shi yanzu kuma daga baya bayan ya yi sallah sai ya samu wanda ya kawo masa value 8 to na shari'a ta ce sai ya saki an gane wannan kotun yanzu a nan sai sake sallah tunda a lokaci ne dama me yake hana shi taraddadi ne yake ya samu kuma ya samu sai ko Allah ya kore masa ya samu ruwa a lokaci kuma lokacin sallah bai wuce ba to aka ce ya sake sallah wa kazalika al-kha'ib min siba'in wa nawiha haka kuma wannan mutumin na biyu shi ma wanda yake jin tsoron damun dashi dabbobin dashi ga ruwa yana kallo amma dabbobin dashi sun hana shi da ya gangara to da garkensu ne zai shiga imma garken kuraye ko imma garken damusa ko imma garken zakoki kuma da ya je fataka-fataka zasi da shi to dalilin haka sai kawai ya taimama shi ya yi sallah wani abu yadda kama kamantan haka daga baya kuma wannan tsoro sai zo fice daga baya kuma sai samu ruwa to shi ma aka ce zai saki وكذلك المسافر الذي يخاف Allah ya يدرك الماء في الوقت yanzu haka kuma mara mai bulaguro allazi ya kafu wanda yake tsoron Allah ya duka alma a lokaci cewa ba zai samu ruwa a lokaci ba wayar shu an yudrikahu amma yana fatan samu fiye a ciki to shi ma sai saki kenan a takeice da duk waɗannan kowanne zai saki wala yu'idu ghayra haula'i amma banda waɗannan uku da muka ambata to yanzu duk wanda ya taimama saboda wani uzuri to shi ba sai ya sake ba waɗannan su kaɗai ne shari'a ta ce za su sake idan har suka samu ruwa a lokaci yace amma wannan su duk wanda ya riga ya taimama yayi sallah to ba zancen sakiya in ba yana daga cikin waɗannan sunfi guda uku ba wala yusalli salataini bi tayammumi wahidin min haula'i haka kuma ba a yin sallah guda biyu da taimama guda daya daga cikin waɗannan abubuwa da muka ambata maka ma'ana farali biyu ya kama ka amma kaga yanzu an arwala ce mutum ya sai mutum ya arwala ya sallah goma farali goma in har ba ta kare ba sallah ta yi ina fata banta to amma ita taimama idan an yi ta to ibada ɗaya ake da ita farali ɗaya ake da ita idan ana bin ka salloli babu ruwa sai ka yi taimama kuma ka yi wannan ibada to yanzu in taimama ce in wannan sallolin ne to duk wanda zaka sake sai ka sake mata taimama duk wanda zaka yi sai ka sake mata taimama amma ka kuka sabanin arwalla arwalla guda ɗaya kawai kai ta isar maka da su in ba karya ta kai ba illa maridun la ya ƙadiru ala masul ma'i lidararin bi jismihi muqimu malaiti sai dai fa marar lafiya guda ɗaya kwal la ya ƙadiru ala masul ma'i wanda bai iya taɓa ruwa lidararin bi jismi saboda wannan larura take jikinsa muqimin wanda yake dawwamamme ma'ana marar lafiya ne yake da wata larura wadda take dawwamammiya a jikinsa wa ƙarƙila malamai suka ce ya tayammamu li kulli salatin to zai taimama ga kowace sallah wa qad ruya al malikin fi man zakara salawatin an yusalliha bi tayammumin wahid amma malai ce an samu ruwaya daga imam malik dan anas Allah ya kara masa yarda an mishi tambaya fi man zakara salawati game da mutumin da ya tuna salloli irin mutum nan ne mai sakakin sallah ko lokacin ana ƙuruciya ana cikin sarwantaka ba a yi salloli ba a'a ko kuma dai amma halin da yake kawai mutum ne mai sakaki ibada ya ɗauke ta alalishar alasimaku kawai sai ke wasa da sallah to saboda haka yaya shine cewa karkila ya taimamu da kulli salatin fi man zakar salawati wanda ya tana sallah an yusalli ha bi taimon mayin ya yi sallace su da taimama guda ɗaya to imam malik ce to saboda abun yana da yawa don a bashi sauƙi ta kuma shari'a sauƙi ce ta ce to an bashi dama na irin taimama guda ɗaya shi ne an yusalli ha bi taimon mayin wata yammumi ita kuma taimama ya ake yi ta ya ce bisa ɗaya ɗahiri lokacin eh kenan sai mu kwana wa yadda wata yamma mun bisa idi da mu kwana a wurin ya ya fi gidan mu insha Allah ba mu samu mun kai mun kai karshe ba dai ko kuma ba abu su zai ba za za mu kwana anan da fata muka ta daidai Allah ta rabu cikin lada abinda muke kuskure Allah ya fi mana bukatotin na alheri Allah ka biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka babu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka babu ikon guje mata wasubhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh